بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana yammacin ranar lahadi ce wacce ta daidai da tara ga watan ramadan hijira na da shekara biyar wacce ta daidai da shida ga watan julai shekara ta hudu. wannan shine kaset na da ashirin shida daga cikin jerin karatutukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu mai suna darul hadithi salafiyya karatun da Sheikh Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam Albani Allah ya gafarta mushi yayi watake da Alqur'ani mu'jizar mu'jizoji idan ba mu manta ba jama'a har yanzu muna tafsiri a cikin suratul Baqara mun kwana a aya ta ɗari biyu da hamsin da biyu jiya an karanto aya ta ɗari biyu da hamsin da uku mun karanta mun fassara ta a yau insha Allahu za mu fitar da fawa'id da hukunce-hukunce wacce wannan aya take ɗauke da su amma kafin nan malam zai ƙara maimaito mana wannan aya mu fassara ta mu fitar da ma'anoninta a taƙaice sa'an nan sai mu ci gaba mu ɗora daga inda muka kwana a jiya muna fata Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gudunmawa mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد الله مدوكاكين سركي يجي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد الله يتي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تلك wannan ishara ce ma'ana wancananka ishara kenan ila ma sabaka zikiruhu ma'ana ishara zuwa ga abin da ambatan shi ya gabata na kissoshin annabawa waɗanda muka karanta a karatuttukan baya tun daga inda Allah maɗaukakin sarki ya ce alam tara ilal ladhina kharaju min diyarihim da faɗin shi da ya ce alam tara ilal mala'i min bani isra'il Allah sai yayi ishara zuwa ga waɗannan tarihi da kissoshi da Allah ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama labarinsu a cikin alkur'ani ya ce tilka ai tilka kissatun rusuli wannan kissa ne tarihi ne na annabawa faddalna ba'dahum ala ba'dhin mun fifita wasu darajar wasu sama take da ta wasu wasu sun fi wasu daraja za mu zo mu tattauna a yau insha Allah ina hukuncin mufadala tsakanin annabawa a ce wani annabi ya fi wani daraja za mu tattauna wannan insha Allah faddalna ba'dahum ala ba'din mun fifita sashi akan sashi wasu sun fi wasu daraja darajar wasu ba ɗaya take da wasu ba minhum daga cikin waɗannan annabawa akwai wanda yake man kallama Allah akwai wanda Allah ya yi magana da shi wasu malamai suka ce annabi Musa ko kuma minhum man kallama Allah daga cikinsu akwai waɗanda Allah ya yi magana da su jiya duk mun yi bayani Allah ya yi amfani da lafazin man liyatanawala hadha wa hadha ina fata an fahimta zai ɗauki annabi Musa kuma zai iya ɗaukar annabi Adamu kamar yadda zai ɗauki fassara cewa minhum man kallama Allah akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka ya tabbata a cikin alkur'ani Allah ya yi magana da annabi Musa Allah ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayk wa kallama Allah Musa taklima kun ga wannan ayar nassi ne karara akan Allah ya yi magana da annabi Musa. Tusanan ya tabbata a cikin hadifi ingantacce manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi sallam aka tambaye shi aka ce ko Adamu manzo ne annabi sai ce Adamu nabiyyun mukallamun kuma mun karanto a cikin ayoyin baya can kamar yadda yake a farko-farkon wannan sura ta bakara Allah ya yi magana da annabi Adamu. to kuma ya tabbata a cikin hadisai ingantattu da Bukhari da Muslim da Imamu Ahmad suka ruwaito da sauran malamai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a sa'ad da aka yi Isra'i da Mi'iraji da Annabi Allah ya yi magana da shi ina fata an fahimta ba ɗaya ba ba biyu ba har Allah maɗaukacin sarki ya farlanta wa al'ummar shi salloli hamsin ya dawo gurin Annabi Musa Musa ya ce, Koma zuwa ga Ubangijinka, fas'alhu takhfifa ka roƙe shi ya sauƙaƙa maka da kai da al'ummarka, saboda salloli biyu aka farlanta mini ni da banu Isra'ila, amma sai suka kasa. Annabi ya koma gurin Allah, ya yi magana da Allah, ya ji maganar Allah, ina fata mun fahimta. Don haka minhum man kallama Allahu, annabi Musa, annabi Adam, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu ka ji wajhul mufadala din kenan faddalna ba'dahum ala ba'din mun fifita wasu sashi akan wasu daga ciki akwai waɗanda suka yi magana da Allah kaga wannan falala ce ina fata an fahimta Allah ya ce warfa'a ba'dahum darajatin kuma Allah ya ɗaukaki wasu daga cikin annabawa da darajoji masu yawa kaga annabi Ibrahim Allah ya rike shi a matsayin khalil wattakhadha Allahu Ibrahima khalila kamar yadda Allah ya rike annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayin khalil haka hadisin Bukhari da Muslim annabi yake cewa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilan annabi ya ce Allah ya rike ni a matsayin khalil baji daɗi ɗan lele na gaban goshi ina fata an fahimta wannan duk hausa ce kamar yadda Allah ya rike annabi Ibrahim ya zame mishi wato asalin khalil ina fata mun fahimta to sa'annan kaga yana daga cikin darajoji da Allah ya bai wa wasu annabawan ka auna ka ga annabi Idris Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliyya kaga wannan annabi yana da daraja ina fata an fahimta wasu suka ce wa rafa'a ba'dahum darajatin abinda ake nufi da ba'dahum Allah ya ɗaukaki wasu cikin annabawa da darajoji suka ce abinda ake nufi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce shi ake nufi saboda an samu hadisai ingantattu da suke ishara akan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba shi daraja ya wato ɗaukace shi ya ba su ya ba shi wasu darajoji waɗanda bai baiwa wani annabi cikin annabawa ba ma'ana akwai khasa'isun nabawiyya daga cikin hadisan da malamai suke kawowa akwai wancan hadisi jama'a da al-Imam Muslim da Tirmidhi suka ruwaito daga sahabi Abu Huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce fuddiltu ala al-anbiya'i bi sittin wa utitu jawami al-kalimi wa nusirtu bir-ru'bi wa uhillat li al-ghanaima wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura wa ursiltu ila al-khalqi kaffa wa khutima bi an-nabiyyun kaji wannan yana daga cikin darajoji da annabi ya ce fubiltu alal anbiya bi sittin an fifita ni darajata ta fita annabawa darajoji na sama yake da na annabawa ma'ana da manya-manyan khisal da khisisa guda shida annabi ya ce u'titu jawami al-kalimi wa nusirtu bir-ru'bi an bani dunkulallun kalmomi masu ma'ana mai faɗi tare da takaituwarsu a lafuzza da kalmomi an taimake ni da tsoratar da abokan gaba a wata riwaya masira ta shahari annabi ya ce an halatta mini cin ganima sa'annan an sanya mini ƙasa gaba ɗaya ta zame mini wurin ibada kuma ta zame mini abin tsarki idan na rasa ruwa taimama kenan annabi ya ce kuma an aiko ni zuwa ga halittu gaba ɗaya annabi ya ce an cike annabta da ni ma'ana la nabiyya ba'adi babu wani annabi bayana yanzu kaga waɗannan wasu khissisa ne ma'ana wasu khasa'is ne wasu darajoji ne da annabi yake bantu da su babu wani cikin annabawa da yayi tarayya da annabi cikin waɗannan darajojin ina fata jama'a mun fahimta hadisi ne ingantacce muslim ya ruwaito shi a cikin kitabul masajid lamban hadisi na ɗari biyar da ashirin da uku haka al'imamu tirmidhi a cikin kitabu siyar a lamban hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin da uku to sa'an nan hadisi ya tabbata a cikin bukhari har wa yau jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu'iftu ila al-ahmar wal aswad wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأطيت الشفاعة kaga waɗannan dukkansu darajoji ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su sama da sauran annabawa suna da daraja amma ƙasa take da darajar shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ka karanta littafin kitabul khasa'is na al'imamu asyubi ka karanta littafin amma da taka tsantsan kun san su yi haɗibu lailin ne jama'a al-khasa'is khasa'isul kubra ina fata mun fahimta e a karanta littafin amma da taka tsantsan e dan ya tattaro abubuwa da yawa dan abin da ya fara karyawa da shi jama'a wani mataccen hadisi ne maudu'in hadisi cewa abinda Allah ya fara halittawa nura nabiyika wai hasken annabinka wannan hadisin jama'a hadisi ne maudu'i hadisi ne mai rauni ka karanta shi da kanshi suyuti din a cikin al-li'ali al-masnu'a da al-imam ibn al-jawzi abdurrahman a cikin kitabul mawdu'at sun kawo wannan hadisi suka ce wannan hadisin hadisin ƙarya ne ka karanta ibn al-qayyim a cikin al-manarul munif fi sahihi wa dha'ifi duk sun raunata wannan hadisi dan haka jama'a in zaka karanta littafin suyudi ka karanta da taka tsantsan ina fata mun fahimta yayi kokari kwarai da gaske to amma dai akwai wasu kurakurai da yawa waɗanda suka faru na ilimi Allah madaukakin sarki ya gafarta mushi dan haka malamai suka ce wa rafa'a ba'dahum darajatin kuma Allah ya ɗaukaki wani daga cikin annabawa akan sauran da darajoji da manaqib da khasa'is shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata jama'a mun fahimta dan haka annabi darajar shi ta fita kowa sayyidul awwalin wal akhirin sahibu liwa'il hamdi wal maqamil mahmud awwalu man yadkhulul janna duk waɗannan darajoji ne waɗanda suka tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata jama'a mun fahimta Allah ya ce wa atina Isa ibn Maryam al-bayyinat kuma mun baiwa Annabi Isa dan Maryam hujjoji bayyanannu al-bayyinat ay al-barahin al-wadihat hujjoji waɗanda suke a sarari waɗanda idan ya nuna wa mutanen shi za su yi imani da shi mun bayyana waɗannan hujjojin daga ciki akwai ihya'ul mauta rayar da matattu Allah ya baiwa annabi Isa wannan dama wannan mu'jiza ce gare shi wa ibra'ul akma da barantar da wato warkar da waɗanda suke wato makafi ne wal abras da kutare wato wa khalqi tayr min at-tin kama nassa bihi at-tanzil da halitta tsuntsu wato ayi mutum mutumin tsuntsu sai asalin Allah madaukakin sarki ya kaddari wannan tsuntsun zai samu rai amma ta hannun Annabi Isa don waɗannan abubuwan su zama hujjojin da za ta sa mutanen shi su yi imani da shi a matsayin annabi ina fata mun fahimta ku tuna da waccan aya ta ma'ida da Allah ya ce إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص وتحيي الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين wannan ayar jama'a tana ƙara bayyana mana me ake nufi da albayyinat a cikin wannan aya da Allah ya ce wa ataina Isa ibn Maryam albayyinati kuma mun baiwa annabi Isa dan Maryam hujjoji waɗanda suke bayyanannu haka hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim kitabul iman annabi ya ce babu wani annabi da Allah zai aiko face sai Allah ya bashi wasu hujjoji wasu ayoyi waɗanda idan mutanen shi suka ga waɗannan ayoyin za su yi imani da shi to kaji abin da aka baiwa annabi isa kenan annabi ya ce wa inna ma utitu wahayan abinda ni aka bani wahayi aka bani ina fata mun fahimta dan haka Allah ya ce wa ayyadnahu bi ruhil qudusi kuma mun karfafi annabi Isa da ruhi mai tsarki shine mala'ika Jibrilu Allah madaukakin sarki ya tabbatar da aminci gare shi ruhul qudus shine mala'ika Jibril kamar yadda ayoyin alqur'ani suka bayyana wa innahu latanzilu rabbil alamin نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين كاغا روح القدس شيني ملائكة جبريل وأيدناه بروح القدس وأيدناه كما من كرب في النبي عيسى أيدناه أي قويناه بروح القدس da mala'ika Jibril alaihi salam, Allah ya ce walau sha Allah, da Allah maɗaukakin sarki ya nufa, da Allah ya so mabiyan annabawa da shirya gaba ɗaya, Allah ya ce makatata lallazi na min ba'dihim da waɗanda suka zo bayan annabawa da ba su yaƙi junansu ba, min ba'di ma ja a tumul bayyinat bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu, annabawa sun yi wa'azi. sun karantar da littafin Allah sun zo da shiriyar da Allah maɗaukacin sarki ya aiko su da ita sun gushe da Allah ya nufi waɗannan mabiya bayan annabawa da ya nufe su da shiriya gaba ɗayansu da bai bar su sun yaƙi junansu ba jama'a kun fahimta da kyau sai dai Allah maɗaukacin sarki ce walakin ikhtalafu saɓani suka yi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kuma Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da haka ne don hikimar shi ta tabbata, hikimar shi ta la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in. Ina fata jama'a mun fahimta. A wata aya Allah ya ce walau sha'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan da ubangijinka ya so da ya sanya al'umma gaba ɗaya ta zama kanta a haɗe. da murya ɗaya take magana Allah ya ce wala ya zalu na mukhtalifin sai dai ba za su gushe ba suna saɓani da junansu wace hikima take cikin wannan hikimar ita ce Allah maɗaukakin sarki ya halitta aljanna kuma ya halitta wuta wa khalaqa lahuma ahlan kuma ya halitta wa wuta waɗanda za su shige ta haka ya halitta wa aljanna waɗanda za su shige ta to wannan hikima ta Allah maɗaukakin sarki sai ya asalin sanya lallai sai an samu waɗanda za su dace da wannan hikima ta shi ta hanyar saɓawa abinda annabawa suka zo da shi sannan sai an samu waɗanda za su yi imani su tsayu akan abin da annabawan nan suka zo musu da shi Allah ya ce walau sha Allahu maqtatala allazina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat da Allah ya so da waɗanda suka zo bayan annabawa ba su yaƙi junansu ba da Allah maɗaukacin sarki ya so da ya haɗa kansu bayan wannan shiriya ta zo musu daga annabawa ɗin walakin ikhtalafu sai dai sun saba wa juna sun yi saɓani game da abin da annabawan suka zo musu da shi faminhum man amana daga cikinsu akwai waɗanda suka yi imani suka tsayu akan abin da annabawan suka zo da shi daga wurin ubangiji Allah wa minhum man kafara daga cikinsu akwai waɗanda suka yi kafirci wasu suka bi wasu kuma suka yi taurin kai walau sha Allahu maqtatalu da Allah ya so da ya nufe su da shiriya da bai bar su sun yaƙi junansu ba walakin Allah ya fa'alu ma yuridu sai dai Allah yana aikata abin da ya nufata abin da ya so yake aikatawa idan ba manta ba jama'a a jiya mun fassara wannan ayar lokaci ya ƙure ba mu fitar da fawa'id da hukunce-hukunce da ke cikinta ba a yau sai mu ce fafi hadhihi al-ayati min al-fawa'id wal ahkam ghaira ma taqaddama ma yali a cikin wannan aya jama'a akwai darussa da hukunce-hukunce da wasu matsaloli waɗanda za mu amfana da su banda waɗanda muka gabatar a cikin wannan aya jama'a awwalan na farko za mu fahimci cewa fiha jawazul mufadala bainal anbiya'i wannan ayar tana tabbatar da halaccin bayyana fifiko da daraja a tsakanin annabawa a ce wani annabi ya fi wani wani darajar shi sama take da ta wani a cikin wannan ayar mun fahimci haka gashi Allah ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd a wata aya Allah ya ce walaqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd wa ataina dawuda zabura ina fata an fahimta wani zai ce to yanzu waɗannan ayoyi waɗanda suke bayyana akwai matsayi na annabawa wasu sun fi wasu shin ba sa cin karo da wasu hadisai ingantattu waɗanda suka zo a cikin sahihul imam bukhari da sahihu muslim a cikin kitabul anbiya hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu hurere ya ruwaito yake cewa istabbara julani min al ansari wasu mutane biyu sun yi husuma tsakaninsu ɗaya cikin ansarawa ɗayan kuma cikin yahudawan da ke zaune a madina a wata riwaya abu hurere ya ce asali kasuwanci ne harkar kasuwanci ne ya kullu tsakaninsu sai ɗayan ya ce na rantse da wanda ya fifita musa akan dukkan halittu shi ba yahudan wannan musulmi sai ya ɗaga hannu ya kwaɗa mushi mari ya ce kai baka da hankali ga annabi a cikinku kana cewa ga wani can wanda ya fi kowa shi kuma ya ce ya rantse da wanda ya fifita annabi muhammad akan kowa wannan bai hude je ya ji zafin mari yanzu kaga abin ya zama asabiya kenan ina fata mun fahimta kowa yana kara ɓangaren shi ne wannan ba Yahude da ya ji zafin mari sai ya tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ji haka sai ya ce la tufaddiluni bainal anbiya ko kuma la tukhayyiruni bainal anbiya'i kada ku fifita ni a tsakankanin annabawa har a cikin hadisin bukhari annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam za a yi busa busar ƙaho kowa zai faɗi ya mutu annabi ya ce idan aka yi busa na biyu annabi ya ce ni zan fara ɗago kai ina ɗago kaina sai na hangi ga musa can yana makalkale da ƙawa'imul arshi gimshikai gimshiki daga cikin gimshikan al'arshin Allah Musa yana rike da shi annabin Allah annabi sai ya ce fala adri ban sani ba shin da aka yi busan farko bai suma ba ma gaba ɗaya an musanya mishi da sumar da ya yi a duniya ko ku a'a ya riga ni farfadowa jama'a kun fahimta da kyau ma'ana ishara zuwa ga waccan suma da annabi Musa ya yi a lokacin da ya ce rabbi arini anzur ilaika Allah ya ce lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa wannan suma da annabi Musa yayi annabi ya ce ban sani ba shin an musaya mishi ita ne da suman lahira don haka da aka busa ƙaho a lahira kowa ya mutu shi bai faɗi ya suma ba kun fahimta da kyau annabi ya ce ko kuwa shi ma ya suma amma ya riga kowa daga kai ciki haddani annabi ya ce fala ajiri ban sani ba yanzu kaga wannan yana ƙara bayyana maka daraja da falalar annabi Musa ko annabi ya ce to kada ku fifita ni tsakanin annabawa ina fata jama'a mun fahimta haka abu sa'idin al-khudri ya ruwaici wannan hadisi hadisai ne ingantattu jama'a to yanzu kun ga waɗannan hadisan a zahiri kamar suna cin karo da wannan ayar ko kuwa jama'a to ya za a haɗa waɗannan ina fata an fahimta ta ya za a iya haɗa waɗannan malamai sun yi maganganu da yawa game da ya za a iya haɗa wannan ayar da waccan wato waɗancan ingantattun hadisan malamai sun yi maganganu kusan guda takwas amma dai mafi shahara jama'a ita ce maganar da al'imamul hafiz ibn hajarin ya yi ta a cikin littafin shi fatuhul bari a ƙarƙashin wato waɗannan hadisan a cikin kitabu a hadisil anbiya yake cewa waɗannan wato hadisan wato za a fassara su a matsayin annabi ya faɗa haka ne kafin wannan aya ta suratul baqara ta sauka annabi ya ce babu fifiko tsakanin annabawa amma ayar tana sauka sai ta tabbatar akwai fifiko a tsakankanin annabawa ina fata mun fahimta sai zama hadisan annabi ya faɗe su kafin saukar ayar sai zama ayar ta sauka sai ta ɗauke hanin da annabi da ya ce la tufaddilu bainal anbiya'i ina fata jama'a mun fahimta wasu kuma suka ce a'a ai abin da ake nufi in aka tashi haɗa waɗannan ayoyin da waɗannan hadisan sai a ce abin da ake nufi shine kada fifita wani annabi akan wani ta ja a ƙasƙantar da darajar wannan annabi ma'ana a ce annabi ya fi kowa sai a ce to amma wannan kenan yana nuni akan annabin Allah annabi Yunusa ibnu Matta kenan ya saba wa Allah kenan bai da daraja kenan bai da kaza annabi ya ce a'a ba haka ake nufi ba ana nufin wato suka ce kenan fifitawar idan za ta jawo a kaskantar da darajar wani annabi to sai annabi ya ce kada a yi haka kenan sai zama ayar tana nan a yadda take hadisan ma suna nan a yadda suke ina fata an fahimta wasu suka ce a'a abinda ake nufi shine annahayu an ta'ayinil mafduli ma'ana a ayyana wane yafi wani shi ne abin da nasoshin suke nufi ma'ana a ce a cikin annabawa akwai waɗanda darajarsu ta fi ta wasu a dunkule ba tare da an ce wane darajar shi sama take da ta wane ba wannan daidai ne amma me waɗannan hadisan suka hana a bisa wannan wato aljam'u ɗin nau'i na uku suka ce an hana a ayyana a ce annabi wane darajar shi sama take da ta annabi wane kun fahimci wannan wajihin kuwa sun kafa hujja da wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato yake cewa wato wato ba ba a fifita tsakanin annabawa kaga bai faɗi wani annabi bi ainihi akan wani annabi bi ainihi ba ina fata jama'a mun fahimta an faɗi maganganu waɗanda ma ba waɗannan ba amma dai jama'a waccan magana ta farko magana ta farko jama'a tafi wato dacewa a bisa ka'idodi na shari'a ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu kenan a cikin wannan aya za mu fahimci akwai jawazul mufadala bainal anbiya'i wa anna nabiyyana Muhammadun Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama afdaluhum kuma a cikin wannan za mu fahimci annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi dukkan annabawa daraja kamar yadda muka gabatar a jiya ina fata jama'a mun fahimta kaga darajar shi sama take da darajar dukkan annabawa ka karanta wato ishiriniya zaka ji yabon da mai ishiriniya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da yake akwai wasu kalmomi waɗanda suke na kure ne da wuce iyaka da mujazafa gurin yabon manzon Allah to kaga waɗannan ba za a kalle su a matsayin abeban yabo ba za a aje su ne mai ishiriniya a nema mashi gafara Allah amma wannan yaban da yawa manzon Allah fa wannan gaskiya ne daidai ne ina fata mun fahimta daidai ne ba laifi bane yaban manzon Allah jama'a ba kuskure bane ba laifi bane inna ma wuce iyaka da ɗauko darajar da ba ta annabi ba darajar Allah a baiwa annabi wannan shine ba daidai ba jama'a amma yaban manzon Allah daidai ne annabi cikin sahabbai yana da waɗanda suke mawaƙan shi ne suna yaban shi irin su Hassan ibn Thabit irin su Nabiga duk waɗannan suna daga cikin wato mawaƙan manzon Allah Nabigatul Ja'di irin su Zuhair ibn Abi Sulma suna daga cikin mawaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi wa annabi waƙa annabi ya ji daɗi ya musu alheri ya musu kyauta kenan ashe kaga yaban annabi ba laifi bane inna ma laifin shine wuce iyaka gurin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata mun fahimta sabauta ila dunya wa dhullu bila yasbu fagarraka minha as-salmu batinuha harbu fadharha wa sharriq لا يقر بها القرب بيثرب نور للنبوة لا يخبو تشارك في إدراكه الطرف والقلب يتك تفي مدينة منا برن منزن الله صلى الله عليه وآله وسلم yace daga can duk wani haske ya taso manzon Allah kenan jama'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa fiha ithbatu sifati al-kalam lillahi azza wa jalla wa anna Allah yatakallamu mata sha'a wa kaifa sha'a wa biman sha'a bin ibadihi daga cikin wato fawaid da za mu ciro a cikin wannan ayar a cikin ayar akwai isbatu sifatil kalami lillahi azza wa jalla akwai tabbatar da sifar magana Allah yana magana isbatu sifatil kalam shin Allah yana magana ko bai magana Allah yana magana ina muka fahimci haka a cikin ayar shine inda Allah ya ce minhum man kallama Allahu cikin annabawa akwai waɗanda Allah ya yi magana da su kaga daga nan za mu fahimci daga cikin siffofin Allah akwai alkalamu don haka Allah maɗaukakin sarki wa annallaha ya takallamu matasha a duk sa'ad da Allah ya so Allah yana magana wa kaifa sha'a kuma yana magana yadda ya so wa biman sha'a min ibadihi kuma Allah yana magana da wanda ya so cikin bayin shi kamar annabi Musa annabi Adamu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu kaga a cikin ayar mun fahimci Allah madaukakin sarki yana magana kenan ko wa min jumlati kalamihi daga cikin jimillar maganganun Allah jama'a akwai al-kutubus samawiyya al-munazzala akwai littattafan da Allah ya saukar at-taura maganar Allah ne injila zabura da littafin suhufi ibrahim da alkur'ani dukkan waɗannan littattafan jama'a maganar allah maɗaukakin sarki ne don haka daga cikin waɗannan maganganu jimillar maganganun allah akwai alkur'ani don haka alkur'ani jama'a maganar allah ne ba halittar allah ba ne magana a haƙƙin allah sifa ce gare shi ba halitta ba ce don in ka ce halitta ne kenan akwai lokacin da babu ita kenan tunda halitta ta akai to amma sifar Allah ba muhdasa bace ba fararriya bace ba kagaggiya bace siffar Allah yadda Allah ba shi da farko haka sunayen shi da siffofin shi ba su da farko da haka alqur'ani maganar Allah ne Allah madaukakin sarki yana magana ka karanta alqur'ani zaka ji Allah ya kirayi littattafan da waɗanda ya saukar wa annabawa a matsayin maganar shi haka ya kira alƙur'ani da maganar shi karanta suratul baqara can baya an wuto wa qad kana fariqun minhum yasma'una كلام الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله me ake nufi da kalamallahi a nan jama'a shine littafin da aka saukarwa annabi Musa a taura kenan Allah madaukakin sarki ya ce wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighuhu ma amanahu a nan ƙasa ƙasa Allah ya ce yuriduna an yubaddilu kalamallah kaga Allah sai ya kirayi alqur'ani da kalamallahi kalamuhu ma'ana alƙur'ani maganar Allah ne da haka jama'a alƙur'ani ba halitta ba ne Allah ba halitta shi yayi ba Allah huwa allazi takallama bihi haqiqatan Allah ne yayi magana da alƙur'ani ƴan bid'a suna cewa ya za a yi a ce Allah yana magana sai mu ce Allah shi ya ce yana magana don su a wurinsu in aka ce wane na magana to magana dai ba ta yiwuwa sai da gaɓoɓi sai da harshe sai da makogaro sai da hankali sai da kaza sai da kaza sai su ce to lazumin ka ce Allah na magana ya takallamu to lazumin ka ce Allah yana da harshe sai su ce harshe kuma mumtani'un abu ne da ba zai yiwu a danganta ga Allah ba don haka sai su ce tunda ba zai yiwu yana da harshe ba to ba zai yiwu yana magana ba yanzu kaga wannan hujja ce ta hankali sai a ce to yaya gashi Allah ya ce a Qur'ani يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي أشياء الله أنا هذا مغانا أنا هذا كلمومي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أشياء الله أنا هذا كلمومي ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا الله أنا هذا القول الله أنا هذا الحديث daga ciki akwai alkur'ani ya za ku yi da waɗannan ayoyin to sai kaga sun tafi suna ta tawili to ai ba kaza ba to ai ba kaza ba daga cikin jimillar ta'awilance ta'awilance da suka yi wa irin waɗannan ayoyin jama'a suka ce wannan ayar da muke karatu a kanta an samu kuskure daga sahabban manzon Allah kaji suka ce akwai kuskure sahabbai sun yi kuskure gurin rubuta alkur'ani suka ce asali ba haka ayar take ba Allah da ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'adin minhum man kallama Allahu haka yake a cikin alkur'ani sai suka ce ai kuskure ne yadda gurin yake shine wai minhum man kallama Allah ku kiyaye da kyau ku kiyaye mu natsu da kyau jama'a mu fahimci wannan gurin yana daga cikin gurare waɗanda suke 'yan bid'a suka rike su da ƙarfi suka yi amfani da waɗannan damar don korewa Allah maɗaukacin sarki siffofi suka ce man kallama Allahu kowa ya duba alƙur'anin shi zaka ga wasalin Allahu ɗin da wasali rafa'a zaka gani ismul jalala zaka ga marfu'i ne ma'ana yana nuni akan wayayi maganar shine Allah ne yayi maganar da su ko da shi amma sai suka ce a'a minhum man kallama Allah cikinsu akwai waɗanda suka yi magana da Allah, ma'ana su suka yi magana ba Allah ba ne ya yi magana. Allah ya sa kun fahimci abin da ya kai su ga wannan, ma'ana sai suka yi ijra'in lafzul jalala a matsayin maf'ulu bihi, maimakon fa'ili a bisa yadda yake a tarkibin alkur'ani. Jama'a kun fahimci wajihin da suka bi suka yi ta'awili a nan, to yanzu ba su tukuna kada ku tafi da nisa ka ce kabla an namdiya ba'idan kada ai jayayya da yawa kada ai asarar kalmomi da yawa sallama musu tasliman jadaliyan sai ka ce to amma ya za ku da waccan aya da Allah madaukakin sarki ya faɗi a suratul nisa da Allah ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayk wa kallama Allahu Musa takliman ya za ku yi da wannan ayar in waccan ayar ta hatamilu ta'awil a bisa tunaninku da aƙidarku ta ‘yan bid'a ya za ku yi da wannan ayar akwai waɗanda suka yi ƙarfin hali fa jama'a ko waɗanda suka yi ƙarfin hali ɗan bid'a ƙarfin hali ne da shi jama'a suka yi ƙarfin hali suka ce ita ma wannan akwai kuskure a cikinta ka ji yadda suke kuskurantar da Allah a cikin alƙur'ani duk me ya kai su ga wannan jama'a bid'a jama'a bid'a sharri ce wallahi jama'a mu yi kokari mu yaki mu yaki bid'a jama'a mu raba kanmu daga bid'a sufyanu sauri yake cewa al bid'atu ahabbu ila shaytani min al ma'siyati yace shedan ya fi son bid'a ya fi son bid'a fiye da saban Allah yace li annal ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha yace mai saban Allah kullun ya san sabo yake ko wa'azi aka yi mishi sai ya ce to ku taya mu addu'a Allah ya shiryar da mu amma dan bid'a fa ha shi yana bid'ar yana jirar a bashi lada ne ma'ana ba wai tuba ba tukuna shi lada ma yake jira a bashi Allah ka raba mu da bid'a suka ce wannan ayar ita ma akwai kure a cikinta wa kallama Allahu Musa sai suka ce ai wa kallamallaha ma'ana maf'ulu bihi ne anan sai ya zama a wurinsu Musa din nan shine fa'ili marfu'un bil fi'li an li annahu amiluhu sai su ce wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddara 'ala al-alif li annahu ismun maqsurun wal ismu al-maqsur تقدر عليه جميع حركات الإعرابية ko ba haka bane jama'a da haka sai su ce Musa din nan fa'ili ne me yasa rafa'ar bata bayyana ba sai su ce saboda alifin ya kare da shi jama'a waɗannan suna daga cikin qawaid da bawabib da yan bid'a suka yi ruko da su kwarai da gaske suka yaki aqidar ahlus sunna ahlus sunna sai mun san waɗannan abubuwan kenan waɗannan bayanan da muka tsaya mune suna da matukar muhimmanci jama'a ba kawai za mu fassara ba ne mu tafi yaya ma'anar waɗannan ayoyin a wurin ahalus sunna mun ji cewa Allah yana magana to ya za a yi da itiradin da 'yan bid'a suka yi shine nake ba da amsoshi yanzu ya za kai ka iya ba da amsar wannan shubuha da rudani da suka kawo sai ka ce a'a ai wannan fassara ta ku ba daidai bane a gudanar da ayoyin Qur'ani a bisa zahirinsu a bisa yadda suke sahabbai sun hadu akan rubuta shi a haka to a bar shi a haka ina fata mun fahimta amsa ta biyu da za a iya ba su sai a ce to ya za ku yi da waccan kalma ta ƙarshen ayar da Allah ya ce takliman wa kallama Allahu Musa takliman kaga kallama takliman sai ya zama takliman maf'ulul mutlaq ne allazi ji a bihi lita'akidi amilihi yanzu kenan sai ya zama kallama takliman taukidin nan jama'a ina magana tukuna a larabce ne fa jama'a yanzu taukidin zai hana ai wannan ta'awilin da haka sai ya zama dama ai maf'ulul mutlaqi iri uku ne akwai wanda yake yana zuwa yuja'u bihi lita'akidi amilihi kamar anan gurin auli bayani nau'ihi aw adadihi ko kuwa jama'a to yanzu sai ka ce da Allah ya ce wa kallama Allahu Musa takliman Allah yayi magana da Musa magana yanzu wannan taukidin zai hana irin wancan ta'awilin na 'yan bid'a ina fata jama'a mun fahimta dan haka jama'a a takaice wannan aya tana tabbatar da sifatul kalami lillahi azza wajal kuma jama'a mu auna da kyau mu gani yaushe za a ce Allah baya magana jama'a yanzu magana da rashin magana cikin waɗannan siffofi guda biyu wace sifa ce cikin su sifa ta kaskanci wace ce ta daraja jama'a al-kalam ita ce sifatul kamal ita ce sifatul kamal ka tafi cikin suratu baha da sauran surorin da Allah ya bayyana tarihin annabi Musa a sa'ad da ya dawo daga karɓo a taura daga wurin Ubangiji, ya tarar da waɗannan banu Isra'ila suna bautar ɗan maraƙi, me Allah maɗaukakin sarki ya ce, Allah ya ce, Alam yarau, annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Shin su waɗannan mutanen ƙidahumancinsu ba sa ganin wannan abu da suke bauta ma be magana kuma ba zai shiryar da su hanya madaidaiciya ba kenan wannan yana nuni akan ubangijin annabi Musa yana mene jama'a jama'a kun fahimta da kyau kuwa waɗannan jama'a dole ne a tabbatar da su a bisa yadda alkur'ani da sunna suka tabbatar da su kuma gashi ya tabbata a cikin hadisi jama'a da al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah suka ruwaito hadisin Jabir dan Abdullah hadisi sahihi annabi yake cewa wato ga waɗannan ƙuraishawa waɗannan wato maguzawa mushirikan makka yake cewa da su a tamna'una ni an uballiga kalama rabbi yanzu kuɗin nan za ku hana ni na idar na isar da maganar ubangiji na mecece maganar ubangiji jama'a alqur'ani kuma hadisin yana nuni akan mene jama'a Allah yana magana ina fata mun fahimta وفيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأن الله يتكلم بما متى شاء وكيف شاء وبمن شاء من عباده daga cikin waɗanda Allah ya magana da su akwai Musa akwai Adamu akwai annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa fiha kuma a cikin wannan aya akwai isbatul mashi'ati wal iradati lillahi azza wa jalla akwai tabbatar da sifatul mashi'a wa sifatul irada ma'ana Allah yana da wato sifa ta mashi'a abinda ya so shi ke faruwa Allah yana da sifa ta nufi shine ma'anar mashi'a din shine ma'anar irada din duk abinda Allah ya nufa to wannan abin shi zai faru Allah yana da sifa ta nufi yana da yana nufar abubuwa wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islami wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama kaga wa man yurid wa man yurid inna allaha yahkumu ma yuridu ina fata mun fahimta yanzu ina muka fahimci sifatul irada da mashi'a a cikin wannan ayar shine inda Allah ya ce walau sha Allahu da Allah ya so da Allah ya nufa kaga Allah yana da wato sifa ta wato nufi abinda Allah ya nufa shi ke faruwa duk abinda Allah bai nufa ba ko bayi sun nufi wannan abin ya faru to ba zai faru ba bayi idan ba su nufi abu ya faru ba in Allah ya nufi ya faru to sai ya faru ina fata mun fahimta don haka sifatul mashi'a sifatul irada sabitatun lillahi azza wa jalla ina fata jama'a mun fahimta to Allah yana da irada kuma Allah yana da mashi'a wannan ba shi zai kore cewa bawa bai da mashi'a bai da irada ba Allah yana da mashi'a yana da irada bawa yana da sifa ta mashi'a da irada sai dai mashi'ar bawa da iradar bawa tabi'atul li mashi'atillah don haka ko bawa ya so abu ya faru in Allah bai nufi zai faru ba ba zai faru ba al-imamu shafi'i ya ce fa ma shi ita kana wa illam asha wa ma shi itu illam tasha alam yakun haka imamu shafi'i ya ce fa ma shi ita kana ya Allah duk abin da ka so shi ke kasantuwa wa illam asha ko da ni na so abin wato ko da ban so abin ya faru ba in ka nufi ya faru to shi zai faru wa illam asha wa ma shi itu duk abin da na so na nufa ya faru illam ta sha Allah in baka nufi ya faru ba lam ya kunto ba zai kasance ba haka imamu shafi ya faɗi tajuddin subuki na kalci waɗannan abiyat ɗin a cikin tabaqatu shafi'iyya fa ma shi ita kana wa illam asha wa ma shi itu illam ta sha lam yakun ina fata mun fahimta abin da yasa muka tsaya muna waɗannan bayanan jama'a saboda an samu ‘yan bid'a game da abin da ya shafi mashi'a ta Allah maɗaukacin sarki da mashi'a ta bawa, hum farafani wa wasaɓun. Akwai waɗanda suka zaƙe, suka sallabe wa bawa mashi'a gaba ɗaya, suka ce bawa babu yadda ya iya bawa, aikar rishe tafi mahabbin ri, kamar fiffike ne idan iska ta ɗauko shi. don haka ya ya iya cikin ƙaddarar Allah, don haka duk abin da bawa ya aikata, ai Allah ne ya ƙaddara mushi, ya sha giya sai ya ce Allah ne ya ƙaddara mushi, ya yi zina sai ya ce ƙaddara Allah, ya yi kaza, ya yi sata, ya yi luwaɗi, duk ya abubuwan da zai yi sai ya ce ai Allah ne ya ƙaddara mushi. Da Allah bai nufi ya aikata haka ba, da bai bar shi ya aikata ba. Kun fahimci waɗannan ‘yan bid'an jama'a, waɗannan su ne ake kiransu da wulatul qadariyya ko kuma ake kiransu da batiniyya ‘yan aƙidar batiniyya wanda daga cikin waɗanda suke manya waɗanda suka yi da'awa suka yi kira zuwa ga wannan bakar aƙida jama'a akwai ibnul arabi ibnu arabi afwan ibnu arabi ibnu arabi al-hatimi at-ta'i dan haka aqidar su ita ce duk abin da kaga kana aikatawa ko to Allah da ya nufe ka ka aikata da haka shi yasa ya ce shi addinin shi na haɗin kai ne eh addinin shi shi ba na sukarwa na a cewa na ba a duk abin da kake to haka Allah yake so adinu bi dinil hubbi dini muhammadin dan haka yace fa bauran taraniya fil masajid raki'u haka wata ran ka ganna a masallaci ina ruku'u da sujuda wata ran ka ganna a coci an tafi ana haleluya ana tafi ana service wani lokaci kuma ka ganni a ina a hotel ana shan giya da 'yan mata wani lokaci fa ya ce za ka gani a gurin boka na je neman sa'a ya ce duka waɗannan aka wannan shi ne asalin addinin Allah shi ne wato kai ba ma kama Allah gaddama kai ne asalin mai biyayya ga Allah ma'ana Allah ya tura ka coci kaje ba kai ma Allah gaddama ba ya tura ka kaza kaje wannan shine suka ce shine asalin addini jama'a gulatu sufiya ‘yan ɗariƙu jama'a wannan yana daga cikin aƙidarsu ya kamata mu san wannan duk ɗan ɗariƙar da bai da irin wannan aƙidar ba ɗan ɗariƙa ba ne an laƙana mashi ne shi ma sai ya ɗauka laƙana fatulikina na fata mun fahimta ba ɗan ɗariƙa ba ne je ya nemi aƙidar shi ɗan gargajiya ne da'awa yake bukata da za a yi mishi ruwan ayoyi da wasu hadisai na sunna jama'a zai rabu da wannan shirmar da shiririta ina fata da mun fahimta to waɗannan kaga sun zaƙe game da abin da ya shafi mene game da abin da ya shafi mashi'a da irada suka sallabe wa bawa mashi'a suka ce ai bawa ba shi da yadda ya iya ai in ka ga ya aikata kaza ai in kaza ai haka Allah ya kaddara kaga wannan aƙidar jama'a aƙida ce gajajjiya daga mushrikai ka karanta suratul nahl zaka ji haka wa qala allazina ashraku law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala abauna kaji mushrikai suka ce ai da Allah ya so da bai bar mu mun yi mushi tarayya da wani ba mu da iyayenmu kenan da ya bar mu muna shirka to shirkan nan ita yake so jama'a kun fahimta da kyau kuwa ibnu arabi kenan jama'a ka karanta littattafan shi fususul hikam da wato futuhatul makkiya ɗaya daga cikin tafsirai da ya rubuta akwai wani littafi jama'a wanda in Allah ya kai mu musamman mun ɗauko bayanai game da abin da ya shafi ayoyi na aƙida jama'a zan ɗauko mana littafin da malamai suka yi rubdugu na raddi game da ibnu arabi kuma zan ɗauko mana wasu daga cikin waɗannan littattafai nashi insha Allah ina fata da ma mun fahimta wasu kuma a gefe kaga waɗannan sun cire wa bawa mashi'a da irada gaba ɗaya sai suka tabbatar da ita ga Allah wannan sai ta ba su dama suka tafi suna saɓawa Allah da nufin ai ƙaddara Allah ce kaga sun makale da ƙaddara sun makale da mashi'a da iradar Allah sun tafi suna saɓawa Allah amma fa ba za su yadda kai ka kafa musu hujja da mashi'a da irada ka saba musu ba ba za su yadda ba ko kuwa jama'a ya kama ka karfe sha biyu na dare a gidan shi a ɗakin matar shi sai ka ce wallahi mashi'a ce ai haka Allah ya nufa da Allah bai so ba da ba zan zo ba don haka a haɗa kai kada a ji mu mu rufa wa juna asiri ka kwanta daga ɗayan gefen ni na kwanta ita tana tsakiya jama don girman Allah zai yadda da wannan ba zai taba yadda da wannan ba ya kama ka ka zarmaka mishi hannu a aljihu ka je ka an so albashinka wata yayi ka ka gama budget din za a yi kaza za a yi kaza sai ka kama shi ya sa hannun shi a aljihunka wato ya kama barawo a cikin aljihu barawon sai ya ce to yanzu dai mashi'a ce haka Allah ya nufa biyayya nake ga Allah nan da'a nake yi jama'a tsakani da Allah zai yadda ba zai yadda ba ce da shi ya je tsakiyar titi titin nan na Abuja inda motoci ke wucewa fiu din nan ko titin kwalta ka ce ya tsaya a nan gurin dan ma mashi'a ce irada ce to in Allah ya nufa wani je ka tsaya mana in Allah ya nufa zaka mutu ko zaka yi rai ai zaka abin nan zai yadda da wannan Allah ba zai yadda ba ba zai taba yadda ba amma zai kafa hujja da wannan dan ya saba ma Allah Allah ka tsare mu jama'a to sannan sai kuma wasu a gefe su kuma sai suka sallabewa Allah maɗaukakin sarki mashi'a da irada sai suka tabbatar da ita gabawa gaba ɗaya suka ce al'abudu huwa allazi yakhluqu fi'la nafsihi shike halitta ayyukan shi da kanshi dan haka in kaga kai kai ka halitta kayanka da kanka waɗannan annabi ya kira su da qadariyatu alqadariya ko wato majusu hadhihi al-umma ina fata mun fahimta yanzu kaga waɗancan sun zake waɗannan su kuma sun zake ta ɗayan gefen ahlus sunna sai suka tsaya tsaka tsaki suka ce Allah yana da mashi'a da irada bawa yana da mashi'a da irada lakin mashi'atuhu wa iradatuhu tabi'atun li mashi'atillah mecece madogarar ahlus sunna Allah madaukakin sarki ne yace wato ƙa'ida ce da Allah ya ce wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamina, ka ji ƙa'idar da ahalus sunna suka tsaya, ina fata mun fahimta, Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Wafi ha sa'an nan a cikin wannan aya jama'a akwai isbatu hikmatillahi ta'ala tabbatar da hikimar Allah maɗaukakin sarki, duk abin da kaga Allah ya yi a cikin duniyar nan, to lallai akwai hikima a cikin wannan abu. ka gano ko baka gano ba lallai akwai hikima ka tabbatar akwai hikima in ba haka ba za ka ce ta ya za a yi annabawa sun zo da littattafai da saƙonni daga wurin Allah sun karantar sun yi kaza sun yi bayani bayan gushewarsu kuma mutane su yi saɓani bayan ga littafin Allah Ƙur'ani ga shiriyar manzon Allah a cikinsu sai ka ce ta ya za a yi Allah ya haka ta ya za a yi ga kaza ga kaza sai a ce akwai hikima a cikin haka ka gano ko baka gano ba lallai akwai hikima yana daga cikin hikimomin da malamai suke bayani shine Allah ya alkawarin zai cika wuta da aljanna wato da ma'abotan da Allah ya halitta wuta da aljannan dan su to yanzu kaga wannan yana daga cikin hikimar Allah dan in ba a samu wato waɗanda suke kafirai ba kaga ta ya za a iya cika wuta jama'a kaga wuta ba za ta cika ba kenan in ba a samu kafirai sun fitini muminai ba ta ya za a yi a gane mai gaskiyar imani daga mai da'awar mai imani ma'ana mun ce muna da imani to Allah sai ya tayar da wasu kafirai sai su jarabce mu to kaga waɗanda suka gudu sai a gane to wannan ƙarya suke faɗi da'awa ce kawai dama ma'ana yana daga cikin hikimomin da ta sa Allah maɗaukakin sarki bayan wucewar annabawa sai ya wato kaddari sabani tsakanin mabiyansu daga cikin wannan hikima shine liyamizallahu alkhabitha min at-tayyib wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin kaga duk wannan suna daga cikin hikimomin Allah madaukakin sarki ya taimake mu a aya ta ɗari biyu da hamsin da hudu Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhan lazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, ya ku waɗanda suka yarda da Allah, an fi ƙumin mara zakanakum, ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi na dukiya, ku ciyar daga abin da muka baku, abin da muka danka muka aje a hannunku, ai ba naku ba ne, muka baku asali arziki ne na Allah. Allah ya ce, To, ku ɗiba ku ciyar. malamai suka ce abinda ake nufi da ciyarwa a nan azzakatul mafruḍa ma'ana zakka wacce Allah madaukakin sarki ya farlanta haka wasu malaman tafsiri suka tafi akai dan haka anfiqu mimma razaqnakum ku diba daga dukiyoyinku waɗanda suka kai nisabin zakka dukiyoyin da ake fitarwa zakka waɗanda suka kai alhaulu suka yi shekara dindi a hannunku ku ɗiba ku fitar ku ba da zakka ku danka a hannun waɗanda suka kamata ina fata da ma mun fahimta kaga idan zakka ake nufi kenan yanzu kaga a cikin dukiyarka akwai haƙƙin Allah maɗaukakin sarki da kuma haƙƙin bayi ‘yan uwanka, haƙƙin Allah Allah ya wajabta maka fitar da zakka sai ka ɗiba ka bayar. Ina fata mun fahimta, don haka jama'a zakka wajibi ce, zakka ɗaya ce daga cikin rukunan musulunci guda biyar wajibi ne ga wanda ya mallaki dukiya ya fitar da zakka, jama'a wannan yanayi da muka samu kanmu musamman mu musulmi yanayi na talauci. da karyewar tattalin arziki yana daga cikin abin da ya ƙara taimakawa haka jama'a masu kuɗi ba sa fitar da zakka masu kuɗi ba sa zakka don haka zakka jama'a wajibi ce in Allah maɗaukakin sarki ya azurta ka da dukiya wajibi ne ka ɗiba ka bayar da zakka ana ba da zakka ga ɗayan waɗannan asnaf ɗin guda takwas da Allah ya ce innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل waɗannan su ne ake bayar da zakka ake ba su zakka su kaɗai ne ta halatta wato zakka ta halattan musu su ci duk waɗanda ba waɗannan ba to haramun ne a ɗebi zakka a ba su da haka jama'a wannan aya malamai suka ce tana bayani game da azzakatul mafruḍa ina fata jama'a mun fahimta don haka an fi ƙumin mara zaƙanakun ku ɗiba daga dukiyar da muka azurta ku ku ciyar ku bayar ta fuskacin zakka wasu malamai suka ce a abin da ake nufi da an fi ƙumin mara zaƙanakun ai an nafaƙatu fil jihadi a ɗebi dukiya a bayar in za a tafi jihadi a ba sojoji a yi musu guzurin abinci kayan yaƙi a beban hawa da duk wani abu da za su bukata a gurin yaƙi to a ɗiba daga dukiya a ba su wasu malamai suka ce wannan ayar abin da take nufi kenan me ya taimake su suka yi wannan fassara suka ce ai siyaƙin ayoyin yana ba da jawabi yana ba da izina akwai ishara cewa ai ayar abin da ake nufi shine ciyarwa don ɗaukaka kalmar Allah a fagen jihadi saboda an gama bayani game da ƙissar masu jihadi ƙissar ɓalutu da shi da jaluta ko kuwa jama'a don haka wasu suka ce ai ciyarwa ake nufi wato a ɗibi dukiya a bayar don a wato asalin tafi jihadi kamar yadda muka gabatar da bayani game da wancan hadisi na sayyidina Usmanu da ya bayar da dukiyar nan tashi gaba ɗaya annabi ya ji daɗi annabi ya hau kan mimbari ya yi khutuba ya ce ma darra Usmanu ma fa'ala ba'da al-yawm ma darra Usmanu ma fa'ala ba'da al-yawm ma darra Usmanu ma fa'ala ba'da al-yawm annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam duk abinda sayyidina Usmanu ya aikata Allah ya yafe mishi daga yau Allah ya yafe mishi duk abinda ya aikata ko me zai biyo baya Allah ya yafe mishi wanda har da aka zo za a kashe shi ‘yan tawaye jama'a waɗannan khawarij ɗin waɗanda suka haɗu za su kashe sayyidina Usmanu ya leƙo ya ce da su kun tuna cewa kuna da masaniya kuna da tarihin cewa sojoji za a tafi yaƙi ba guzuri ba abinci ba makamai ba kaza na ba da dukiyata suka ce mun tuna amma sai mun kashe ka ‘yan tawaye kenan jama'a yace kun tuna ni na sai bi'irin ruman wannan rijiya ta wannan ba yahude na shayar da musulmi a lokacin da suke bukata suka ce mun tuna yace to yanzu nan koda makwalwar ruwa ɗaya ba za ku bani ba nayi azumi kun tare ni suka ce ba za mu bakka ba sai mun kashe ka ƴan tawaye kenan jama'a Allah ka raba mu da ƴan tawaye da haka jama'a kun ji wasu malamai dai cewa suka yi ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum ya ku waɗanda suka yi imani waɗanda suka yarda da Allah ku ciyar an fiƙu ku ɗiba ku bayar daga abin nan da muka azarta ku da shi waɗanda suka ce zakka sun kafa hujja da zahirin wannan nassi Allah da ya ce an fiƙu ai umarni ne suka ce wal amru lil wujubi sannan sun kafa hujja da ita kanta ayar ai a cikin suratul bakara take kuma ba a farlanta zakka ba sai yaushe jama'a sai bayan hijirar annabi daga makka zuwa madina kuma ita suratul bakara ai madaniya ce jama'a kuna fahimta da kyau kuwa don haka dai dukkan fassarar da ka ɗauka daidai ce an fi ƙumin mara razaqnakum ya ku musulmi ku ɗiba daga dukiyoyinku ku bayar da zakka ku ɗiba daga dukiyoyinku ku ciyar don ɗaukaka kalmar Allah ku ɗiba daga dukiyoyinku ku ciyar da bayin Allah ina fata jama'a mun fahimta malamai suka ce wannan ayar ta tanawalu hadha wa hadha za ta ɗauki ciyarwa na zakka za kuma ta ɗauki ciyarwa na jihadi kuma za ta ɗauki duk wani nau'i na ciyarwa don haka ciyar da mabukata ciyar da miskinai ifbaru sa'ibina zakka ta farilla da ciyarwa wato gina masallatai da duk abin da ka sani na ɗibar dukiya a bayar to wannan ayar zai shiga ƙarƙashin wannan ayar don haka an fi ƙumin mara zakanakum ya ku masu imani ku ɗiba da ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi min qabli an ya atiya yaumun tun gabanin wata yini ta zo tun kafin wata rana ta zo ranar da take la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'a a ranar da babu cinikayya tsakaninku ranar alkiyama kenan jama'a ranar kiyama babu ciniki ba za ka ce to ga kayana a ɗiba a bani lada ba ko ga kuɗi na a ɗiba a bani lada ina wake maganar kuɗi ina ma za ka ga kuɗin tukuna ina za ka ga kayan ranar alƙiyama jama'a a ɗiba a ciyar tun kafin wannan rana ta alƙiyama ma'ana ka ɗiba ka bayar kafin ka mutu kafin ka tafi kiyama a tare ka ana tambayar ka yawmul la bai'un fihi ranar da babu ciniki a cikinta wala khullatun babu dangantaka babu soyayya babu abokantaka wala yas'alu hamimun hamima aboki ba zai tambayi aboki ba yubassarunahum kowa na kallon kowa kana kallo ka tattale ladanka wannan yana mazure ko zaka san mishi wala yas'alu hamimun hamima al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaquna Allah ya ce masoya juna kai da da ubanka mace da mijinki mai gida da yaranka Allah ya ce al'akhillau masoya juna yawma idin a wannan rana ta alkiyama ba'aduhum li ba'adin adu kowane sashe yana ƙiyayya da ɗayan sashen illal muttaqun haka ne ko in banda masu tsoron Allah banda masu tsoron Allah ma'ana masu tsoron Allah ne kadai soyayyar da suka kulla tsakaninsu a nan duniya za ta amfane su a ranar alkiyama don haka a ranar alkiyama jama'a la khullatun babu wato wata dangantaka Allah ya ce fa'iza nufiha fi suri fala an saba bainahum yawma idin wala ya ta sa'aluna ana busar ƙahon tashin ƙiyama fala an saba bainahum babu dangantakar ni ne wani dan wani kai ni fa babana wani ne fa kai ni fa kaza ne babu wannan a ranar alkiyama wala ya tasaalun kuma ba wanda zai tambayi wani kowa shiru zai jama kowa ta kanshi zai yawma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sha'anun yughnihi a wannan rana kowa al'amarin gaban shi ne ya dame shi kowa sha'anin gaban shi ne ya dame shi don haka ya ku masu kuɗi ku ɗiba daga dukiyarku kada ku ɓoye ku ciyar don ɗaukaka kalmar Allah tun gabanin mutuwa ta zo muku tun gabanin ku tafi alƙiyama a ranar da babu ciniki a ranar ƙiyama duk dukiyar da ka mallaka ka tafi lahira ba kai aikin alheri da ita ba in ma ka tara ta ta halal to hisabi za ta zame maka a ranar alkiyama sai amma keke da keke nera bayan nera kwandala bayan kwandala don haka jama'a masu kuɗi ku fito da kuɗi ku daina rowa kada ku taskance ku fito da su ku yi aikin alkhairi ga ayyuka nan jama'a birjik na alkhairi ba yadda za a yi ka fito da kuɗi ka ce kai baka ga wani aikin alkhairi da za ka yi ba jama'a zai yiwu ba zai yiwu ba da haka ka fito da kuɗi ka bayar tun gabanin alkiyama tun kafin mutuwa ta zo maka ka cire dukiya kai alkhairi ka gina musulunci ka taimaki bayin Allah tun kafin ranar da za ta zo za ka ɗauki dukiya ka rasa wanda za ka ba don duk wanda ka ba ya wadata daga wannan dukiyar ko ka ba shi ba zai karɓa ba zai ga shi ma ga wata yana son wa zai samu shi ma ya ba ranar za ta zo jama'a za ta zo amma dai gaskiya ba ta zo ba yanzu ko kuwa Eh, ko ko ta zo jama'a ba ta riga ta zo ba tukuna don yanzu a ce ka ɗauko sadaka ka ɗebo dukiya millions ka rasa wa za ka ba yanzu jama'a zai yiwu ai ba zai yiwu ba ina jin hakkokuwa ma sai an yi ba wai ba wai ba zai yiwu ba hakkokuwa sai an yi sai an yi dambe to kafin wannan ranar kuma tana nan zuwa annabi ne ba da labarinta a cikin hadisi don haka ka ɗebo ka bayar tun kafin ranar da za ka kewaye gari tun daga safe har yamma da kuɗi da dukiya a hannunka kana neman wa za ka ba kowa ya wadata kowa bai da bukata ka ciyar kafin wannan lokaci ka ciyar kafin mutuwa ta zo maka lokacin da ga mala'ika a gefe yana jiran ka fito da ranka da kanka ga dukiya sai a ji kana cewa a ɗiba a bawa ne a ɗiba a kaimawa ne wali fulanin kaza wali fulanin kaza ko ka bayar sai an dawo da shi magada za ka yi ma bukulu ina fata mun fahimta ko ka bayar bata bayu ba sai ka dawo da shi dan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi ma wani mutumi sallar gawa sai daga baya ta bayyana cewa ashe mutumin yana da bayi hudu ko biyar bani iya tunawa da mutuwa ta zo mishi duka sai ya ce ya yanta su gaba daya annabi da ya ji labari sai ya ce da na san haka yayi da ban mishi sallah ba me yasa kana da ranka da lafiyar ka tun yanzu ba za ka ɗiba ka bayar ba sai bayan mutuwa ta zo ko kuma kana gargara sai ka ce ka bayar ai ba naka bane na magada ne annabi ya ce ba su ‘yantu ba su dawo aka yi ƙura'a ta faɗa kan wasu wasu suka dawo cikin bauta magadan shi suka gaje su wasu kuma fa suka tafi a matsayin ‘yantawa na iya tuna jama'a wani dattijo yayi yayi ƴaƴan su yi karatu sun ƙi karatu yayi yayi sun ƙi addini sun ƙi boko sun ƙi arabiya sun ƙi komi jama'a ya buɗe musu abin nan sun cinye jalin ya kai su kasuwa sun yi sata sun gudu ya rasa yadda zai da su shikenan sai ya killace kanshi ya ta cin dukiyar shi jama'a ya ta cin nama da tsire da abu duk wani abu na jin daɗi ya ta ci yana morewa e ko kuwa jama'a zai mutu da hawan jini ne ai wanda ya ci ya koshi a dan a dauki gawar shi da nauyi ko kuwa e yawa sai da ya cinye dukiyar shi tsaf jama'a ya rage saura gidan shi ko sai ya daga gidan zai siyar ƴaƴan suka ce wallahi ba su yadda babbakin ciki baba kake mana yace na ce ku yi kunki ku yi karatu kunki ku yi sana'a kunki yace ba za ku tara ban hawan jini ba aka je haya haya haya aka sulhunta su yace sai sun dawo sun yi abin da nake so Allah ya mishi rasuwa Allah ya gafarta mishi amma dai jama'a abin da nake cewa shine mu ɗiba daga dukiya da Allah ya azurta mu mu bayar mu ciyar da addinin Allah mu taimaki bayin Allah ku tuna da hadisin da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ka katange kanka daga wuta koda da tsagun dabino ne rabin dabino yanzu jama'a za a ce nan ba mai arzikin rabin dabino rabin tsagun dabino jama'a kada ka rena abin da kake da shi naira ɗari kake da ita in ba za ka iya cire naira ashirin a ciki ka bayar ba ko ran da Allah ya mallaka maka miliyan ɗaya ba za ka iya cire dubu goma ka bayar ba ko dubu ɗari don haka yanzu me kake da shi ka ɗauka ka bayar ku tuna da wancan hadisi da wata ta shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi sallama da ‘ya'ya biyu a hannunta tana janye da su ta zo gurin Aisha ta ce neman taimako miki muna fama da yunwa ba abinci Aisha ta shiga ta bincika ta bincika ta bincika ba abin da ta samu sai ‘yan wasu tamaratun sai ‘yan wasu dabinai gidan manzon Allah jama'a ta zo ta ba wannan baiwar Allah sai ta raba ta ba wannan ɗanta rabin dabinan ɗayan rabin ta ɗauka ta ba ɗayan ita sai ta haƙura Aisha ta ce sai abin ya ƙara bani mamaki ma'ana ta yadda ta zauna da yunwa ta ciyar da ‘ya'yanta annabi ya dawo ta ba shi labari annabi ya ce ai wannan rahama ce yana sanya ta a cikin zuciyar bayin shi wanda ya so don haka jama'a mu ɗiba daga dukiyarmu mu ciyar Allah ya ce wa an fi ƙofi sabilillah ku ciyar daga wato abinda Allah ya azurta ku fi sabilillahi saboda Allah min qabli an ya atiya ahadakumul maut tun kafin mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikinku jama'a masu kuɗi nawa suka kwanta suka mutu suka ɓoye suka taskance ba su ɗiba sun yi aikin alkhairi da shi ba ba su gina addinin Allah ba ba su taimaki bayan Allah ba suka kwanta suka mutu jama'a ‘ya'yan suka gaji dukiyar aka yi fata-fata da dukiyar dukiyar ta ƙare suka dawo suka tsuguna suka ci gaba da attakaffuf mana suka zama kamar yadda sauran ‘ya'yan gama garin musulmi suke ka tara dukiyar ka tafi lahira ba kai aikin alkhairi da shi ba baka taimaki bayin Allah ba yanzu ka je yanzu gashi yanzu la'asar muke wani za a kai azumi jama'a bai san me zai sha ruwa da shi ba wani ramadana da ta zo jama'a ta gyaru kenan daidai wa daida saboda dama bai da abin da zai ci da safe da rana don haka yanzu azumi ya sa an ɗage abincin rana kenan ma'ana zai samu sauƙi tattalin arzikin shi zai samu abin nan da haka jama'a wallahi mu fito da dukiya jama'a mu taimaki addinin Allah mu tarbiyantu mu tarbiyantar da al'umma game da abin da ya shafi taimakon addini jama'a muna da rowa ga addinin musulunci muna da rowa ga addininmu ka je ka ga gidanka ka ga makwancinka a ina kake kwana wani irin gida kake ciki za ka je ka ga ka gyara gidan akwai lantarki babu datti akwai kaza akwai kaza amma ka je ka ga inda kake ibada yaya kake a ina kake ibada ka je ka ga masallacin da kake sallah ka je ka ga wasu makarantu ne ka kai ƴaƴanka ka je ka ga me kake ci me bayin Allah suke ci makwabtanka me suke ci ka kwanta ka ci kaza ka ci kaza ka ci kaza mutuna da wancan hadisi na Mus'ab ibnu Umair hadisin Abdurrahman ibnu Auf wata rana an sha ruwa an yi azumi yasa aka kawo kayan abinci iri-iri ga kaza ga kaza ga abubuwa da ya kalla sai ya fashe da kuka ya ce o anya ba lahirar mu Allah yake turo mana duniya mu cinye ta ba in mun tafi can ya zamto ba mu da rabo jama'a ku aunawa ke faɗin wannan sahabin annabi Abdurrahman ibn Auf ahadul asharatil mubashirina bil janna ɗaya cikin goman da Allah ya musu bishara da aljanna yace anya ba lahiran mu muke cinyewa ba yace Mus'ab ibn Umair ya mutu an rasa likafanin da za a binne shi da shi sai wata riga ya gajjiya ta jikin shi in an ja an rufa kai kafafu su bayyana in an ja an rufa kafa kai ya bayyana annabi ya ce a kawo ganye a rufe kafafun a rufe kan da likafanin kafafun a sa ganye a rufe haka ya rasu jama'a abdurrahman ibn auf ya ce mus'ab bayan ya fi na alkhairi mana Allah ya bar shi a irin wannan halin duk da alkhairi da afdaliya da yake da ita ni kuma gashi ga duniya ta shimfidu sai ya fashe da kuka aka ce abincin da bai ci ba kenan amma kai fa kai mai kuɗi kai wane da wani za ka ci ne kana jin daɗi kana jin kai kai ma fa ka isa ka ci kaza ka ci kaza amma makwabtanka fa ruwa kaɗai za su sha don haka jama'a mu fito da dukiya mu bayar min qabli an ya atiya ahadakumul maut min qabli an ya atiya yawmun tun kafin wata rana ta zo ita ce ranar alkiyama la bay'un fihi ranar da babu ciniki a wannan rana wala khullatun babu dangantaka babu soyayya wala shafa'a sannan babu ceto abinda ake nufi da ceto anan a ce baka yi aikin alkhairi ba wannan yazo ka ce ai wane zai cece ka ma'ana ka shantake baka bautawa Allah ba baka yi kadama sidikin ba babu abin da kai kana jiran ai ga wani zai cece ka ma'ana ceto irin na kafirai waɗanda suke cewa allolinsu za su cece su to babu wannan ceto jama'a a irin wannan ceto babu shi a ranar alkiyama ina alakar wannan fassara da muka yi da wato ayar Allah madaukakin sarki sai ya ce wal kafiruna humuz zalimuna kafirai su ne azzalumai kaga kenan yana nuni akan ceton da aka kore a wannan ayar shine ceton da kafirai suke kudircewa ga wato asalin ilahinsu ma'ana allolinsu cewa allansu kaza zai cece su ko annabi isa zai cece su wannan ceton jama'a babu ita ko waliwa ne ko kutubiwa ne ko shehiwa ne zai cece mu ya ɗebo mu daga wuta ya kai mu aljanna jama'a babu wannan ceton wala shafa'a ina fata jama'a mun fahimta dan haka jama'a Allah madaukakin sarki ce wal kafiruna humuz zalimun lalle kafirai su ne azzalimai dan haka jama'a malamai suka ce wannan ayar tana zaburar da musulmi game da kwadaitarwa akan ciyarwa lallai musulmi mu dage da ciyarwa mu ciyar da jama'a mu ciyar da al'ummar Allah Allah madaukakin sarki zai ciyar da mu Allah zai taimake mu mu ɗiba mu taimaki addinin Allah Allah zai taimake mu kada mu ɓoye kada mu taskance ku tuna da hadisin da na karanta mana a shekaran jiya ko waccan shekaran jiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisin muslim annabi yake cewa ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilani babu wani yini babu wata rana da mutane za su wayi gari da bayi za su wayi gari face sai an samu mala'iku biyu sun sauka daga sama wurin Allah fa yaqulu ahaduhuma ɗaya daga cikin su sai ya ce Allahumma a'ati munfiqan khalafan ya Allah a baiwa mai ciyarwa mayo ma'ana da ya ɗiba ya ciyar a mayar mushi da ya bayar a mayar mushi ma'ana babu asara a ciyarwa annabi ya ce wa ya ƙulul akhar ɗayan ko cewa yake Allahumma a aɓi mumsikan talafan Allah mai rikewa ƙanƙamo marowaci a bashi asara annabi ya ce haka za su yi ta faɗi kenan yanzu kaga a sa'ad da kaga ka ɗiba kana bayarwa to kana samun albarkacin addu'ar mala'iku a sa'ad da kaki bayarwa akwai ɗayar addu'ar ita ma da za ta yi aiki a kanka don haka jama'a mu ɗiba daga dukiyoyinmu mu ciyar me ka samu me kake da shi da gwargwadon abin da kake da shi ka ɗiba ka bayar za ka iya ci da mutum biyu mutum uku mutum goma mutum hamsin za ka iya musu ɗinkin sallah za ka iya kaza mutum ɗaya za ka iya ma lallai jama'a ka bayar kuma mutuna jama'a babu ciyarwar da tafi zama wajibi kuma tafi falala shine ka ɗiba ka ciyar da iyayenka musamman ga azumi yayi me ka kai wa iyayenka me ka sai musu wace hidima kai musu abin da ka ci a gidanka ana ci a gidan iyayenka koko daga kai sai iyalinka wani jama'a ya yi watsi da iyayen shi ne ba abin da ya shafe shi da su ko sun ci ko ba su ci ba oho mai kyau suka ci mara kyau suka ci oho shi dai in dai zai ci mai kyau da shi da matar shi wani ba abin da ya shafe su hidima da ga iyayen shi ba wani abin da ya shafe shi ya za a ya sai fili kwata ya za a ya gina gida ya za a ya sai mota ya rika ɗinka shaddoji bugaggu masu ƙyalli ya rika siyan hula yana sawa masu tsini ya sai takalma masu tsada amma mahaifin shi yana nan yana cikin kuncin rayuwa da wahala ina amfanin irin wannan dukiyar jama'a iyayenka da suka taimake ka suka yi tarbiyyar ka suka ji tausayinka a sa'ad da baka san kanka ba ka auna da kyau ka gani kana karami kai ma baka san kanka ba suka taimake ka suka yi tarbiyyar ka suka ji tausayinka yanzu ƙarfi ya zo maka nasu ya ƙare sai ka taimake su don haka jama'a ciyarwa mafi girma mafi falala ita ce ka fara da iyayenka danginka na kusa 'yan uwanka sa'an nan sai sun mal'akarabu fal'akarabu. Na fata jama mun fahimta a bisa waccan ƙa'idar ayar da Allah ya ce, Yas'aluna kama za yun fiƙuna, ƙul ma an faƙatun min khairin falil walidain, wal akarabi na wal yatama wal masakin, wabnis sabi. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم dan haka lallai ne fara da iyayenka sannan sai danginka na kusa sannan sai ‘yan uwanka na jini sa'annan sai abokanka na kusa sannan sai ka tafi ƙa'idar summal aqrabu fal aqrabu kada ka zama inuwar giginya na nesa ka sha daɗi kada ka zama haka Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna humuz zalimun fadin Allah da yace wal kafiruna humuz zalimun an ruwaito hadisi jama'a a cikin sahihul imami muslim daga sahabi abdullahi dan mas'ud yake cewa a lokacin da ayar can ta suratul an'ami ta sauka da Allah yace allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtaduna Allah yace waɗanda suka yi imani ba su cuɗanya imaninsu da zalunci ba Allah yace irin waɗannan su ne shiryayyu a duniya a ranar alƙiyama suna cikin aminci sahabai da suka ji wannan ayar sai suka ce wa ayyuna lam yazlim nafsahu cikin mu waye bai taba zaluntar kanshi ba waye bai taba kaza ba ko dan aikata kaza ko laifi ko zunubi ko dan kaza Allah ya sa jama'a kun fahimci fassarar da suka yi wa azzulmu sai suka ji su ba za su iya wannan ayar ba ayar nan ta yi nauyi suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fada akan gwiwoyinsu suka yi kneel down suka ce ya manzon Allah wa ayyuna lam yazlim nafsahu annabi yace ai wa laysa kamata anuna ai fassarar da kuka bai wa ayar ba kamar yadda take bane ma'ana ba haka fassarar take ba annabi yace alam tasma'u ma qala al-abdu salih ba ku ji abinda bawa na gari bawa na kwarai ya faɗi bane inna shirka la zulmun azim lallai shirka shine zalunci mai girma kenan sai annabi ya bayyana musu المراد بالظلم من هذه الآية شيني الشرك الأكبر ina fata jama'a mun fahimta da wannan ne jama'a aka samu wata magana daga wani afa'u ibnu dinar yake cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah da Allah yace wal kafiruna humuz zalimuna kafirai su ne asalin azzalimai bai ce wa zalimuna humul kafiruna ba da sai ya zama komin kankantan zalunci to ya zama kafirci kenan Allah ya sa kun fahimci akasi jama'a dan haka abinda ake nufi babu wani zalunci mafi girma irin shirka da kafirci ga Allah madaukakin sarki dan haka shirka kafirci sune akbaru zulmi shine zalunci mafi girma wanda bawa zai aikata bin nisbati li khaliqihi dan haka jama'a shirka tana bata ayyuka musulmi mu guji shirka da dukkan dangoginta kafirci yana ɓata ayyuka gaba ɗaya mu ne mu nisanci kafirci jama'a Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimuna kafirai su ne azzalumai Allah madaukakin sarki ya taimake mu na malam me kake so ka ce to wallahi jama'a dole ne mu ji tsoron Allah dole mu ji tsoron Allah kafin azumi ka je ka sai kalanzir an ce lita ɗari da sha biyar an fara azumi an je an ce lita ɗari da sittin da wani abu ko ba haka aka ce ba tsakani da Allah ba ya za ku yi da bayan Allah jama'a wai sai azumi ya zo ne kaya ke tashi ‘yan kasuwa ba za ku ji tsoron Allah ba ka auna ya ka sai wannan kayan ko da za a yi muku ƙari daga can sama daga can inda ake siyo kayan amma ka auna waɗannan da ke cikin shagonka ya kasiye su don wani ana ƙarawa shi ma sai ya ƙara haka ya siya ko ba haka ya siya ba da haka 'yan kasuwa ku ji tsoron Allah wallahi jama'a ba ya kamata a ce musulmi mu dawo cikin taitayinmu mu rika tausaya wa junanmu mu rika aunawa mu gani lokacin da aka ce christmas ya zo lokacin da aka ce idin kafirai ya zo sai kaga kaya irin nasu kai ba shi kaɗai ba har wanda musulmi ke amfani da shi sai kaga ya sauko sai kaga abu ya yi sauƙi sai kaga kai musulmi ka fi ganin ka sai kaya a irin waɗannan lokutan don sun fi sauƙi dan bayan lokaci karuwa suke yi amma me yasa jama'a sai lokacin azumi ne kayan masarufi ke ƙara tsada jama'a wallahi jama'a mu ji tsoron Allah mu tuna da wancan hadisin da annabi yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yayi rahama ga mutumin da ya siyo kaya da sauki ya karayar da sauki wannan addu'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka fatan wannan addu'a kai ka same ta musulmi mu ji tsoron Allah ya kamata ya zama a fito da Ramadan bonanza ko kamar yadda wani mai tambaya ya tambaya wai kasusuwan malam albani ba za a yi bonanzan su bane to ya kamata kai ma azumi ya zo sai ka ce to ga ramadan bonanza ko da za ka siyar da kayan a yadda ka siyo ba kai asara ba ba faduwa ba ne za ka samu lada a wurin Allah ka sauƙaƙa wa bayin Allah ka ji tausayin bayin Allah Allah zai ji tausayinka ku tuna da wani hadisi jama'a wani mutumi ya zo mutuwa aka ce ka taba aikin alkhairi yace shi bai taba wani aikin alkhairi ba aka ce tuna dai yace to shi dai ya tuna dan kasuwa ne shi yana bada bashi dan haka idan ya raba bashi mako ya kewayo sai ya raba yaran shi su je a aje a tattaro bashin da ya bayar yace idan kuka je karbowa ku duba ku ga wake cikin tsanani ku kyale shi har ya samu ya bayar ma'ana a sauƙaƙa wa bayin Allah annabi ya ce sallallahu alaihi sallam ka sauƙaƙa wa bayina ni ma na sauƙaƙa ma na gafarta ma a tafi aljanna da shi me yasa jama'a mu yanzu sai dai ƙoƙarin ƙuntata wa bayin Allah musulmi mu ji tsoron Allah mu dawo cikin tetayin mu lokacin ramadana yayi ka sako da kayanka ko da zaka faɗi a bisa riba ta dukiya baka faɗi a gurin lada a wurin Allah ba ma'ana ta fuskar lada baka faɗi ba wallahi Allah zai baka lada Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu jama'a za mu saurara a nan lokaci ya yi sai Allah maɗaukacin sarki ya kai mu gobe Allah maɗaukacin sarki ka haɗa fuskokinmu a gidan aljanna Allah ka yafe mana kusakuranmu abubuwan da muka yi na daidai Allah ka ba mu lada abubuwan da muka yi kure Allah ka gafarta mana Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu Allah ka ɗaukaki darajojinmu duniya da lahira Allah ka ji kan malam albani Allah ka gafarta mushi Allah ka ji kanshi ka ji tausayin shi kai mishi rangwame Allah ka haskaka kabarin shi makaranta da makarantu da ɗalibai da ‘ya'ya da iyali da malin ya bari Allah ka sa musu albarka Allah ka kiyaye su daga dukkan sharri Allah ka haɗa su da dukkan alkhairi Allah ka shigar da mu aljanna ka nisanta mu daga wuta zan saurara a nan nake cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik